الله الله غفور
اللهم صل عليه يا نسيم صلوا عليه وزيدوا اللهم صل عليه يا نسيم صلوا عليه وزيدوا
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode ma Allah da muka sake haɗuwa yau ma cikin wannan halaka mai albarka wadda muke gudanar da karatu akan at-tasawwuful islami a ƙarƙashin wato program mai suna taskan sufanci wadda a karatun da muka gabatar a jiya mun ɗauki mun a gurguje mun fassara al-mafhumul lughawi lit-tasawuf ma'anan tasawuf a lugha na'am sannan mun fara ɗaukan wani bangare na al-mafhumul istilahi mun faɗi maganan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na tasawuf kuma manya-manyan jagorori a bangaren ahlus sunnati wal jama'a al-imamu junaid wanda ake kiransa sayyidu ta'ifa wanda shi ya arrafa tasawuf a gurinsa shine isti'malu kulli khuluqin saniyyin wa tarki kulli khuluqin dani yin amfani da duk wani ɗabi'a maɗaukaki hali mai girma hali na kamala hali na musulunci irin halin da Allah ya koyar irin halayen da Allah ya koyar da manzon Allah mu kuma muka gani a gurin manzon Allah za mu ga cikin Qur'ani da yawa Allah na sufanta mana halayen sa na rahma wa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم to wannan halaye na manzon Allah wanda a kullum manzon Allah ke koyar da mutane kuma wannan halaye shine tushe na tasawuf shi yasa wani daga cikin manyan malamai yake cewa man fataka fil akhlaqi fataka fit tasawuf wanda ya fika kyawawan halaye to ya fika tasawuf ma'ana nagartan mutum shi ke nuna cewa wannan mutum sufi ne daga cikin wato kisoshin abu yazidin al-bustami an rawaito cewa ya taɓa jin labarin wani babban malami mai karamomi sai ya yi alkawarin zai je ya gan shi su gana da ya je sai ya hangi malamin yana zuwa kawai kafin malamin ya iso sai ya ga malamin ya tofar da yawu ta gefen dama sai ba yazidi ya girgiza kai sai ya juya ya tafi sai almajirin sai ke ce to ai baka ma haɗu da shi ba ka juya sai ya ce ai wanda ke take sunnan manzon Allah ba shi ne zai ɗaukaka zuwa ga matakin ƙabuli da daraja a gurin Ubangiji ba. Ma'ana, alaman da zai nuna kai sufi ne shi ne imtisalu awamirillahi wa cinabi na wahihi, ka misalta umarnin Allah ka nisanci hanin Allah. To ɗabi'u namuzaj na farko wajen tasawo shi ne halaye, yaya halayen kai ke, kai mai rahma ne, kai mai jin kai ne, kai mai sada zumunta ne ka zaɓi duniyanka a kan lahiranka yaya alakanka yake da mutane yaya alakanka yake ba ma da iya musulmi ba har da kafirai tunda duk Allah ya koyar da manzon Allah mu'amala Allah yana faɗi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana da a ce ɗaya daga cikin mushrikai zai yi makwabtaka da kai ka masa kyakkyawan nagarta wanda yana nan da yawa cikin rayuwar manzan Allah yadda aka musguna masa shi ya kyautata busairi yana yaban manzan Allah yake ce wai haƙau min jafau nabiyyan bi ardin alifatu dubabu hawa ziba'u akhrajuhu min hawa awahu gharun wa hamathu hamamatun warqa'u wa kafahu almustahzi'in wa kam sa'a nabiyyan min qaumihi istihza'u jahila qaumuhu alayhi fa'adda wa akul ilmi da'buhu al-iqda'u to manzan Allah shi yasa wasu daga cikin almustashriqin ma'ana wasu daga cikin turawa wadda suka karanta musulunci wasu suna cewa annabi ya ci duniya ne da yaƙi da takobi ba haka ba ne ba haka ba ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam da kyawawan halayensa ne ya ci duniya da kyawawan halayensa ne mutane da yawa suka yi imani da shi yana nan a rubuce a cikin littattafan tarihi imamul junai ya faɗi wannan magana dangane da tasawuf wanda ya zo cikin ar-risalatul qushayriyya na al-imam al-qushayri a shafi na bakwai sannan abul hasan ash-shadhali mai ɗarigan shadhaliya shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman duniya ya yi tarifin tasawuf a cikin tarifinsa da ya yi matasawuf ya ce tadribun nafsi alal ubudiyyati wa raddiha li ahkamin rububiyyati tadribun nafs ka horar da ranka ka horar da wato ranka akan ubudiyya ka ji cewa kai bawan Allah ne kai ba bawan duniya bane kai ba bawan kanka bane a'a kai bawan Allah ne sabila da tadribun nafsi alal ubudiyya ita nafsu dama an halicce ta ne tana da son jin daɗi tana da son saba ma Allah tana da son ƙetare iyaka shi yasa malamai ma suka ce nafsu ɗin kashi-kashi ne ala ayi hal babu wani alkhairi da nafsu take da shi face idan dai wannan nafsu bata bata bata bata ƙetare ragabatu da shahawatu nata ta tilasta ma kanta biyayya ma Allah ta'ala ba shi yasa al-Imam al-Busairi a cikin littafin sa na Burdatul Madih fasali da yayi na biyu yayi magana akan nafsu matuqa tun daga gurin da ke ce law law kuntu a'lamu anni ma uwaqqiruhu katamtu sirran badali minhu bil katami malli bi raddi jimahin min gawayatiha kama turaddu jimahul kayli bil lujami فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم فاصرف حواها وحاذر أن توليه إن الحوى ما تولى يسمي أو يسمي ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرأة فلا تسمي كم حصنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم يا صورة ردنغني دريمتك ma'ana shi tasawuf makaranta ne da za ka san menene nafsu kuma menene sharrace-sharrace na nafsu kar ka zauna kawai ka zamo bawan kanka da kanka baka zamo bawan Allah na gaskiya ba kuma kana ganin cewa kai abidi ne ko kuma kai mai bautan Allah ne alhali zuciyanka nafsunka bata da kyau nafsunka tana biye ma sha'awa tana biye ma son jin daɗi tana biye ma irin halayen da aka halicce ta da shi dan naturally kowace rai an halicce ta da da, rashin istiqama annafsu majbulatun ala su'il adab wal insanu mutalabun bi mulazamati al adab shi ita nafsu kullun an halicce ta ne a karkace take shi yasa annabi yusuf ma yake cewa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa man rahima rabbi ita nafsu tana umarni da mummunan aiki a kowane lokaci shi yasa malaman tarbiyya suke cewa so da yawa rashin sanin nafsu yakan sa mutum ya fada cikin wani halakan da ba zai fita daga ciki ba har ƙarshen rayuwansa so da yawa za ka aikata laifi sai ka ce shaidan ne wallahi ba shaidan ba ne nafsu ce sabila da hatsarin nafsu ya fi hatsarin shaidan hatsarin rai ya fi hatsarin shaidan me yasa imam al-busairi ya ce wala tuti minhuma khasman wala hakaman kar ka bi mai yawan husuma waye mai yawan husuma shaidan wala hakman kar ka bi mai yawan maka hukunci ya zantar da al'amari ya ce sai ka yi rai kenan ya zantar maka da sha'awa ya ce sai ka biya masa ya ce maka na jin yunwa sai ka ci masa abinci ya ce maka zai sha ruwa ya ce maka na son kaza kai karshe ma yana gogayya da kai yana son ya nuna maka shi ya fi Allah fawa a kanka me ya ma'anan ya fi Allah fawa a kanka Allah zai ce ka bar abu shi kuma sai ya ce maka yana son wannan abun kai kuma sai ka bi umarnin da nafsu ta maka sai ka bar umarnin Allah daga lokacin da Allah zai hana kaza ka aikata kazan domin yardar ma kanka ka mai da nafsu ta zama Allahnka shi yasa Allah ya ce afamani taba'a wato afamani takaza ilahahu hawahu malamai suka ce an halakar da duk wani abun da ake bauta masa koma bayan Allah wanda ake kiransa ilahu nafsu ne kawai har alkiyama ya tsaya ana bautanta mutum ya mai da kansa shine allan kansa ko da yana musulmi abin da nake nufi da haka shine Allah ya hana ka abu nafsu ta ce maka kai ka bi na nafsu ka bar na Allah ka ga wa ka bautawa kenan ka bautawa nafsu kenan ka bautawa nafsu kenan to shi yasa malamai suka ce masana suka ce duk sabon Allah da kaga ka lazimci wannan sabon ka yi shi yau ka yi shi gobe sama da shekara kana yi ko da yaushe sai kana ce hatta ya hadini Allah hatta ya hadini Allah ko kuma ka ce ka tuba ka tuba ka dawo ka ci gaba da yi ce wannan ba shedan bane yake daura ka akan wannan karaga nafsu ce ba shedan bane kar ma ka daura ma shedan sharri duk saban da kaga kayi shekara da shekaru kana yi kayi kayi ka bari ka gagara to nafsu ne ta auri wannan saban kuma take son wannan saban kuma kake biye mata kake saba ma Allah da wannan sabo din da fatan muna fahimta na'am amma suka ce duk saban da abin da baka saba yi ba kawai sai a rabo a ce maka yi kaza baka saba shan giya ba sai a ce ka sha giya ka yi sata kuma duk ba halinka bane lokaci dai kawai a arzo maka da wannan abun shedan ne amma saban da daka lizimce shi kana yin sa shikenan shedan ne ya kulla alaka da nafsu kuke cin karan ku babu babbaka kuke saba ma Allah to ta'arifin Abu al-Hasan Shazali akan tasawuf yace tadribun nafs ala al-ubudiyyah darraba rai wato darraba nafsu kai training makanka akan yawan bautan Allah bautan Allah kuma khalisan mukhlisan wa raddiha li ahkamir rububiyya kuma ka maida ranka zuwa ga hukunce-hukunce na rububiyya ma'anan wannan magana ɗin raddu hali ahkamin rububiyya wato ka harrara daga dukkanin al'awa'iq duk abin da ka gani ka ce Allah ne irin faɗin shi Ibrahim idza kanat al min malikil mulki fasiyani indi ma yusirru wa ma yabki in kaga abin da zai saka kuka ko wani ne ya maka sai ka ce Allah ne ya turo shi Allah ne ya sabauto min haka irin dai tauhidin da سيدنا رسول الله كويما سيدنا عبد الله بن عباس أئنغنشتشن حديثي يا غلام احفظ الله يحفظك يا غلام احفظ الله تجده تجاهك لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك رفعت الأقلام وجفت الصحف أبن دك جني كوي دك الله ني sai dai kawai bayan ka yi tabbatar da cewa wannan abu daga Allah ne to ka yi baƙa'i ka dawo kaga cewa bayi su ne sababi da dalili na faruwan wannan abu ɗin raddi hali ahkamin rububiyya ba za ka ga wani abu daga halitta ya ɗaga maka hankali ba ka san kullu shay'in min Allah wannan magana na Abul Hasan Shazali Ahmad Razuq ya kawo shi cikin qawaidu tasawufi a shafi na biyu daidai sai ta'arifi na uku da shi ne zan ɗauka daga shi kuma sai na taɓo irin maganganun da maulamu shi ibrahim kaulaha radiyallahu anhu ya yi a wannan babi na mustalah na tasawuf da mu ɗauki magana na uku shine na ƙarshe shine ƙaulul imami ibn ajiba maganin ibn ajiba ibn ajiba yana faɗi a tasawufu huwa ilmun yu'rafu bihi kayfiyatu suluki ila hadarati malikil muluki وتصفية البواطن من الرذائل وتحليتها بأنواع الفضائل التصوف أقول لك أنا في لشيشين علم يؤرف به كيفية السلوك ilimi ne da ake sanin yayi za a yi a ɗau hanya a tafi wajen Allah ta'ala a bauta ma Allah ta'ala kaifiyatu suluk ainihin suluki a bauta ma Allah sabila da masu ibada ko ku masu tafiya zuwa ga Allah kashi biyu ne akwai as-saliku akwai al-majzubu kamar yadda ibnu ata'illah sikandari ya faɗi cikin al-hikam shahararren littafin nan na tasawuf al-hikam al-ata'iyya yana faɗin cewa المجذوبون قوم وصلوا إلى الله بكرامة الله الصالحون قوم وصلوا إلى الله بطاعة الله ما سبوتان الله كشبيوني أكوي مجذوبي أكوي سالكي majazubi shine wanda lokaci ɗaya ya samu inaya rabbaniya min duni iktisabin ba tare da yayi wani aiki ba kawai Allah ya zabe shi ya bashi matsayi na wilaya ya hayya shi ga wannan matsayi din wanda Allah cikin ganin daman sa la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun mashi'atullahi fawqa shakki wa tuhami zaka iya ganin mutum fasiki ne mazinaci ne babu irin laifin da baya aikatawa kai kuma kana bautan Allah yanzu yanzu Allah cikin inayansa sai ya zabo shi ya daura shi a wani makami na daraja cikin wilaya zaɓin Allah ne wannan shine al-majzub inji ibnu Ata amma as-salik shine wanda yawan ibadan Allah kawai har Allah ya hore masa wilaya yawan sallah yawan azumi yawan sadaka har sai ya zama waliyi da soyayyen Allah da kuma Allah ya sakhare shi domin yawan yin ibada to kaifiyatu suluk yaya za ka yi suluki ka tafi cikin hanyar da zai kai ka zuwa ga bautan Allah zai kai ka zuwa ga sanin Ubangiji dama ainihin ibada ana yin sa ne domin a san Ubangiji domin kuma a samu soyayyen Ubangiji domin a samu yardan Ubangiji yardan Ubangiji shine ghayatul quswa mataki na ƙarshe yardan Allah ya fi komai girma ya tabbata a cikin hadisin al-Imam Muslim wanda kuma har yanzu al-Imam Ahmad ya rawaita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa bayan an kai yan aljanna aljanna an kai yan wuta wuta yan aljanna da su kama godiya alhamdulillahi allazi sadaqana wa'dahu mun gode ma Allah ya cika alƙawarinsa ya mana duk abin da yace zai mana ya bamu ni'ima ya bamu kaza ya bamu kaza sai Allah ya ce kuna son na ƙara muku abin da yafi wannan sai su ce ya ubangiji yanzu akwai wani abin da yafi wannan aljannan da ka bamu sai Allah ya ce halaltu lakum ridwani falan asqata alaikum abadan na yarda da ku ba zan yi fishi da ku ba duk abin da kuka yi daidai ne har abada wannan ridallah shine abin da yafi komai girma shi yasa Allah ya faɗa mana wa ridwanun min Allah akbar yardan Allah akbar yafi komai girma na'am to shine ibnu ajiba yace at-tasawuf huwa ilmun yu'rafu bihi kayfiyatu suluk ila hadratillah yanda mutum zai tafi zuwa ga hadaran ubangiji wa tasfiyatil bawatin kuma mutum ya gyara baɗinin shi ya gyara abin da ya ɓuya za mu zo zuwa ga bayani akan ilimin zahiri da ilimin batini da kuma tabbacin da akwai ilimin zahiri akwai ilimin batini da kuma maganganun da malamai suka faɗi akan ilimin zahiri da ilimin batini wannan ba fage bane da zan yi magana mai tsawo a kansa amma al-bawatin tasfiyatul bawatin mutum ya gyara baɗininsa mutum ya zamanto zahirin shi kwafi ne na baɗininsa abinda baɗininsa yake ɓoye shi ke bayyana a zahirinsa ba zai zo ya ce maka shi musulmi ne sannan kuma shi ba musulmi ba ne a zuciyansa kaga in ya zo ya ce maka la ilaha illallah shi kenan kai ka yadda sabila da umarna an kuma bil zawahir wallahu ya tawalla sara'ir a zahiri ya ce maka la ilaha illallah baka da ja amma kuma bai yarda da la ilaha illallah ba ya ya ya ya yi sata ko kuma a ce ya yarda da la ilaha illallah amma duk da ya yarda da la ilaha illallah ya yi sata ya yi zina ya ci haramun ya sha giya kaga mene wannan la ilaha illallah bakinsa ya saba da mu'taqadin zuciyan shi dan in ya yarda la ilaha illallah la ilaha illallah ne to ba zai saba ma Allah ba to kaga gyaruwan baɗi ne shine wani yake ce a sufi man safat lillahi sara'iru sufi wanda shine asirinsa duka ya tace shi ma Allah ta'ala shi Allah kadai yake gani idan zai aikata abu to ba zai ji kunya na ba ba zai ji kunyan ka ba ba zai ji kunyan baban shi ba ba zai ji kunyan mahaifiyar shi ba shi kunyan Allah yake ji sabila da ya yarda cewa Allahu yuraqibuhu Allah yana kula da shi kamar misali a ce a aji akwai monita monita yana tsaye akan ku da bulala kaga ba za ka iya daga kai ma kana kalla kalla ba idon ka yana kan abin da kake yi to haka shi sufin gaske duk abin da yake yi idonsa yana kallon abin da Allah yake so ne kullum sabila da yana tunanin Allah yana kusa da shi Allah yana tare da shi Allah yana ganinsa Allah yana jinsa sai zamanto ya tsantsanci ayyukansa ma Allah shine abinda Abdulrahman al-Akhdari ke faɗi cikin Mukhtasar ce cewa idan za ka bauta ma Allah ta'ala ko in ka zo sallah idza ataita ila salati fa farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha ka kada zuciyanka daga duniya da abun da ke cikin duniya washtagil bi muraqabati maulaka alladhi tusalli li wajhihi ka shagalta kawai ka kula da Allah kaga ashe bayanin da na yi a baya zai fito yanzu bauta mataki mataki ne akwai wanda idan ya zo sallah har ya idar da sallah yana ta tunanin duniyar shi ne abin shi tunanin matan shi tunanin shagon shi tunanin ƴaƴan shi tunanin motocin shi tunanin damuwansa na rayuwar duniya har ya idar da sallan kuma ba a ce masa sallarsa ba ta yi ba sallarsa ta yi amma wani kuma idan ya zo ya tsaya a gaban Allah bai tuna komai in zai iya tunawa da wani abu ma sai dai ya tuna da kansa ma'ana ya mance komai yana cikin sallan sai maciji ya sare shi sai ya ji kansa sai ya ji yana nan ashe to kaga wannan shi ma wani mataki ne daban ba za a hada shi da wancan ba amma akwai wanda in yana sallah din ma ya mance da kanshin ma gaba daya akwai wanda in yana sallah yana tuna kansa ne sai ubangijinsa al'abdu wal ma'bud akwai wanda kuma idan yana sallah ya mamance da kansa babu shi din kansa ya ƙare irin su na umar an ce an soke shi da kibiya a wajen yaƙi duk lokacin da za a cire ya kama shure-shure kamar zai mutu yana cikin sallah aka zo aka zare bai ma san an zare ba kaga ibadansa ba da a hada da wancan ba sai yasa suka ce ibadan akwai na awamu akwai na khawasu akwai na khassatul khassa wanda zamu zo a wannan bangare zamu zo kansa akan maganan tauhidi wanda da yawa ya zama masarar lil aqawil a gurin makiya wato suna kawo maganganu akan shi Ibrahim ya ce akwai tauhidin la ilaha illallah akwai na la ilaha illa ana akwai na la ilaha illa anta dukkan zan zo kan waɗannan bangarori din kuma zan warware su a ilmance a irin maganganun malamai wanda an yi maganan ma sama da shekara dubu an tabbatar da da akwai wannan tauhidi din kuma a cikin alkur'ani da sunnan maza Allah sallallahu alaihi wasallama aka cire نعم to wannan tasfiyatul bawatini min ar-raza'il tace badini zuciyanka daga ar-raza'il abubuwa na kaskanci laifuka wasu irin laifuka shine mataki na farko da Shehu Abdul Qadir al-Jilani ya ambata cikin shahararren littafinsa as-sirrul asrar fi ma yahtaju ilayhi al-abrar shi shi abdulkadir jilani da zai bayani akan tasawuf cikin asirrul asrar fi ma yahtaju ilaihi al-abrar sai ya ce tasawuf an gina shi ne da harufa guda hudu tasawuf na farko ta'un na biyu sadun na uku wawun na hudu fa'un sai ya ce wannan ta'un din farkon shine at-tauba tuba mutum ya zamanto at-ta'ibu min az-zamb التائب من الذنب كما الله ذنب له يرى يوان توبة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم bayan yana yawan tuba sai ya zamanto tauba din kashi biyu ne akwai at-taubatu zahiri akwai at-taubatu batin at-taubatu zahiru at-taubatu zahiru shine tuba na zahiri abubuwan da aka ce karka yi ka guje su kuma kai ta istighfar amma a taubatul batini tuba na baɗini shine wato kana zargin kanka da kanka kullum kana ganin ba daidai kake ba ba haka ya kamata ka zama ba kana bayyana kai gajiyayye ne kullum kana jin kai kaskancacce ne kai mabukaci ne kai din nan mai yawan laifi ne a gurin Allah ta'ala dalilin haka sai kana yawan kuka kana yawan neman gafaran Allah kana yawan zikiri shi Abdul Qadir Jilani yace mutum zai na yawan wannan jin wannan yanayin a zuciyarsa a maqamin taubatul batin har sai ya samu al maqamul khafiyatu a wannan al maqamul khafiyatu da ya shiga cikin wanda Allah ke faɗi إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون zai shiga cikin muminan da in an ambaci Allah sai zuciyar ya shiga wajal ma'ana zai zama majzubi in an ambaci Allah sai kaga ya shiga wani yanayi kawai ana ce la ilaha illallah sai kaga ya fita cikin haikalinsa ko ko a ce muhammadun rasulullah irin malamin imamu malik kamar yadda ya tabbata cikin afar akwai wani ɗaya daga cikin malaman imamu malik a gabansa in aka ce muhammadu rasulullahi su ma yake yi sabiya da tsaban son manzon Allah aka ce muhammadu rasulullahi sai ya zama magashiyan kawai sai ya faɗi ya suma sabila da zuciyansa tana functioning wato zuciyansa tana bugawa cikin ubangiji ba kaman zuciyan bayi ba ba kaman zuciyan amawa ba na'am tasfiyatul bawatin min ar-radha'il ka tsarkake batininka daga dukkanin abubuwan kaskanci shine at-taubatul batin din da shi Abdul Qadir ya faɗa cikin sirrul asrar to da yace na farko at-tauba mun ambaci taubatul zahir mun ambaci at-taubatul batin na na biyu sai ce daga at-tauba sai sadun as-safa menene as-safa as-safa shine tacewan zuciya zuciyanka ya goge ya zama misfat zuciyanka ya zama rariya zuciyanka bai tuna kowa idan ba Allah ba la tara illa Allah baka ganin kuma idan ba Allah ba ba kuma ina nufin wai idan ka bude idon ka Allah za na gani ba a'a duk abin da ka gani za na ganin isan ubangiji ne cikin wannan abin inna fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidun a komai da akwai ayan da take nuna wato shi Allah shi ɗaya ne shi Allah shi ɗaya ne in ka je abu to abin da Allah yake so ka je in kai ka je guri abinda gurin da Allah yake so ka je idan mutum ya samu wannan as-safa din to ya zamo zuciyansa bai tuna komai idan ba Allah ba irin yadda idan soyayya ya rufe zuciyar mutum mutum zuciyarsa zai zama to bai tuna komai idan ba Allah ba wannan shine makamin fana'i na biyu wanda ibnu taymiya ya ambata cikin al-ubudiyya ya ambata shine al-fana'u alfana'u an iradati siwa fana'i ga barin nufin wani zuciyanka bai nufin wani idan ba Allah ta'ala ba da mu zo kan waɗannan abubuwan insha Allah ta'ala wa tahliyatiha bi anwa'il fada'il kuma kai ado ma zuciyanka da nau'o'i na al-fada'il ma'ana abubuwan da Allah ubangiji yake so abubuwan da ba a fardanta maka su ba amma ka daura su ma kanka sabila da yawan ka zamo mai yawan azumi ka zamo mai yawan tsayuwan dare ka zamo mai yawan sadaka ka zamo mai yawan sada zumunta da makamantansu wannan magana na ibnu ajiba ya zo cikin annusratun nabawiyya na mustafa al-madni shafi na 22 to a takaice wannan shine al-mafhum al-istilahi litasawuf wanda muka kawo shi a yanzu wanda kuma insha Allah za mu ga maganan da maulamu shi ibrahim kaulaha ya yi a kan almafhumul istilahi littasawuf da mu ga maganan da shi ibrahim ya yi sai kuma mu yi mukaranansa da wasu maganganu ɗin sannan sai mu tashi zuwa ga nash'atu tasawuf ko kuma nash'atu ilmi tasawuf insha Allah a wannan rana ma lokaci ya iske mu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya haɗa mu a halaka na gaba wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiq al-wa'd al-amin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin